أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
uwa musulmi yau muna sha bakwai ga watan zilhijja wata na goma sha biyu a jerin watanni na shekara ta musulunci wanda ya daidai da sha shida kenan ko ga watan bakwai miladiyya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihim assalam shekara ta 2022 to za mu gabatar da karatu a wannan bagire wanda ba shi ne karo na farko ba da muka saba gabatar da karatuttuka sai dai an jima ba a yi karatu a wannan wurin ba a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala muna son mu tattauna ne akan waɗansu daga cikin matsaloli da suka shafi rayuwar aure a musulunci muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu mu da mu da ku gaba daya so da yake lokaci ya tafi za mu yi ƙoƙari mu kawo matsalolin da ɗan takaitaccen lokacin namu zai ba mu na farko tun da za a yi magana kan aure ya kamata a tattauna akan wani abu mai muhimmanci shine mafhumul usra mafhumul usra me ake nufi da usra in an ce usra da alhamza ne da sinun da ra'un da ta'un abinda suke kira da faransanci famille la definition din famille ko kuma da ingilishi suna kiran shi family kenan me ake nufi da famille wanda abin da yasa za mu yi bayanin wannan saboda halin da duniyar mu ta yau take ciki bayan wannan za mu taɓo sashi daga cikin illoli da suke sa a kawwana fami ko a yi aure har a samu usra abu na gaba za mu tattauna akan al-maqasid manufofin da suke sawa a yi aure duk da yake waɗansu malamai suna ganin da kalima ta al'ilal da al-maqasid duka abu guda ne ya an ce al'ilal ko al'ahkam ko al-maqasid waɗansu kuma malamai suna rarraba su wanda ba wuri ne ba na rarrabe waɗannan abubuwa amma dai da mun kawo mun yi ishara ne zuwa ga wannan saboda saɓanin da akwai a wajen malamai nukta ta gaba da izinin Allah za mu tattauna akan waɗansu abubuwa da suke bata rayuwar aure da zamantakewa ta aure waɗanda ko da auren bai lalace ba bai mutu ba za ka iske rayuwar ta yi kunci ta yi tsanani to waɗannan su ne abubuwan da nake son mu tattauna a kansu abinda hali ya bayar insha Allah rabbul alamin kalima ta mafhumul usra kalima ce wadda take nufin mi ake nufi da kalima ta usra in an ce fami yana daga cikin abin da ya kamata ɗalibai su dage wajen bincike da karatunsa shine mafhumul ashiya in an faɗi kalima ko madlul mi ake nufi da wannan kalima wace ma'ana take ɗauka bayan wannan sai a kalli wannan kalima in an sanya ta cikin magana kuma wace ma'ana take ɗauka saboda yana daga cikin abin da yake afka mu cikin matsala wani lokaci ga kalima in baka san ma'anarta ba tun daga nan karatu ya samu matsala babu fassara sai dai kwatamci abu na biyu sai a ɗauko kalima sai a sata cikin magana sai ma'anarta ta canza da can tana wani abu yanzu ta dawo ta koma wani abu yana daga cikin abin da ke ba ɗalibai wahala kwarai da gaske shi yasa karatu na mafhum na alkalimat ko madlulul kalimat ma'anar kalima a can da da matakan da take ɗauka da ma'anarta a yanzu yana daga cikin abin da zai taimaka ma ɗalibai su samu fage na ilimi na bincike mai yawa kuma su ƙetare ma kurakurai da dama yanzu zan ba da misali zan ba da misali na kalima ɗai a cikin alkur'ani mai girma akar makallah idan muka ce kalima idan muka ce kalima ta sayyara menene laraba su ne da sayyara mota can iska zai iya shiga cikin waɗanda kina aji shi kasa idan an ka ce kalima ta sayyara tana nufin mi tana nufin mota wannan shi ne abinda mun ka sani kuma abinda ake koya mura ko a cikin suratu yusuf allah ya ce wa ja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwahu qala ya bushra hadha gula na akai maka allah mu zan fassara wannan kalma a yanzu ne ba mu mana eh matafiya fatake ko ko a ce ayari to kaga asalin kalmar yanzu zamanin yanzu an ce sayyara mota ake nufi amma ga ta cikin qur'ani yanzu malam ya ce sayyara tana nufin mi tana nufin ayari ko fataki shi yasa a ce kalima sanin ma'anarta a yanzu ga mai bincike na ilimi bai isa sai ya koma a tarihance tana yiwa a zamani kaza tana nufin ma'ana kaza a zamani kaza tana nufin ma'ana kaza ko ko a zamani kaza tana nufin ma'ana kaza sai wata ma'ana ta zo ta karu to ɗaliban da ba su sani ba sai su ɗauki ƙur'ani don suna jin larabci ko su ɗauki hadisi don suna jin larabci ko su ɗauko littattafan fiƙihu na shari'a don suna jin larabci sai su ce za su yin bayani kan tafsiri ko hadithi ko kuma shari'a sai su je su abu kaɓanda shi yasa yana da kyau ka san kowane ilimi yana da abin da malamai suke nufi da kalima ka koma ma littattafan tafsiri ka koma ma littattafan hadithi shar'i na hadisi da maganganun malamai da sanin ingancin hadisin ko bai inganta ba da sanin abin da ake nufi da kalima a shar'ance in ba haka ba to yana daga cikin abin da yake afka mu cikin matsaloli masu yawa ga mutumin da yake bahaushe ne tana yiwa ba zai fahimce ni ba game da waɗanda bayanai da nake gabatarwa da gaugawa amma yanzu misali in nice kalima nice kai da hausa kowa ya sa abin da ake nufi da kai ko ba haka nan bane to amma kalimar nan in ni sa ta cikin magana sai ta canza ma'ana in ni ce kan mutum an gane abin da ake nufi ai ko to in ni ce kan kare ha in ni ce kan doki duk abu guda ne kan dutsi kaga ashe kalima tana iya canza ma'ana saboda ta shiga cikin wani ta shiga cikin wani jerin kalmomi shi yasa ilimi ba wasa ba ne don haka karatun asalin kalima abu ne mai muhimmanci a kowane fage na ilimi da wa'azi da muhabara da hutba a san asalin kalimar mi take nufi a da mi take nufi a yanzu in an ce kalima ta mafhum ismul maf'ul na kamar da suke cewa a lugha abinda za a fahimta in an faɗi kalima ma'anar ta kenan al'usra shine fami to anan za mu yi abinda ake kira dirasatul muqarana fami mu a matsayin mu na musulmi shin mi ake nuhi da fami in an ce fami mi ake nuhi da usra ya ake yi a kawwala usra ya ake hada fami a musulunci sannan kuma a waɗansu abubuwa waɗanda ba musuluncin ba ko addinai ne ko al'adori ne ko mine ne ya ake kawwala fami wani zai mamaki ce to ai shi dai fami abin da ya sani a ce famin alhaji wane famin wane famin wane shi kina a tashi a wace a abin ya wuce girman nan tun da Allah ya aza duniya fami daga mutum biyu take farawa namiji da mace Allah ya halicci annabi Adam alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim sannan ya halitta masa matarsa Hawwa'u sai an ka kawwana su sun ka zamanto mi suka zamanto fami Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku wanda ya halicce ku daga rayuwa guda kuma ya halitta ma wannan rayuwa mijinta ko matarta za a ci to anan abin da ya kamata mu fahimta shine cewa tun asalin aza duniya namiji shine zai auri mace sai a samu fami asalin abin da ake hada fami na farko da shi kenan wanda ita ce fami a musulunci amma saboda duniyar da muke ciki tana ɗauke da shubuhohi kafin mu zo zuwa ga abin da ya shafi duniyar yau wani sai ya ɗauki nassi gashi nassi ne na alƙur'ani ko kuma na hadisi na annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam gashi ya inganta amma sai a koma wajen ma'ana sai a ce to ya an kai haka in baka da zurfin ilimi ko ko baka kusantar malamai in kai ba malami bane sai ka je sai ka afka cikin matsala a nan sai suna kawo shubha cewa hadithi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa an halitti hawa'u daga annabi adam kuma gashi qur'ani ya ce wa khadaqa minha zawjaha minha nan min malaman tafsiri sun yi sabani wasu ce litab'id wasu ce a'a lil jinsi in an ce min lil jinsi tana nufin an halitti hawa'u daga jinsin annabi adamu ai shi dan adam ne ita kuma mutunce kenan ma'ana ba daga gare shi aka halicce ta ba kowanne halittar shi daban to wannan wani tafsiri daga cikin maganganun malamai amma wannan magana tana da rauni amma min ha malamai sun ɗauke ta littab'idi daga sashen annabi adamu domin shine abin da nasoshi suke gaskatarwa an cira daga haƙarƙarin annabi adamu na hagu na sama aka halicci matarsa shi yasa ba haƙarƙarin na sama shine mafi karkacewa to haka kuma ɗabi'ar mace take tana da karkata tare da ita in ka ce za ka miƙe ta za a samu matsala amma in ka barta da lankwasar ta sai a rinka ta yi a hankali a hankali domin cewa sai ka daidaitar da abin da shi ke lankwashe karya shi za ka yi kare karya wata kuma inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam talaqu haka sake ta to ya an ce kuma ta sakin za a yi to yoshe ma za a yi rayuwa aure ba zai yiwuwa ba to sai a zo da shubha sai a ce maka a to an ce ita Hawwa'u daga annabi Adamu aka halicce ta kenan shi ne babanta domin asalin dan adam samuwar shi hali ne guda hudu annabi Adamu alaihi wa ala nabiyyina afdalus salati wa atammu taslim bai da uwa bai da uba haka Allah ya kage halittarsa an debo kasa an kwaba ta an sa mata ruhi ta zan dan adam ba uwa ba uba dan adam na biyu sai hawwa'u an cire hakarkarin annabi adam ko mu ce a waza ta hagu wadda ta sama mafi karkata an halicce ta kenan ita tana da uba amma kuma ba ta da uwa annabi isa alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu atammu taslim an halicce shi da uwa amma babu uba sauran mutanen duniya da suka yi saura su ko sai aka halicce su ta hanyar uwa da uba wannan dan Allah ya nuna shi adda cikakken kudura irin yadda ya ga dama haka yake samar da dan adam shi yasa waɗanda suke cewa annabi Isa dan wato dan Allah ne kuma Allah ne wal iyadu billah saboda bai da uba sai ai musu raddi cewa annabi Adamu bai da uwa bai da uba shi yafi cancantar ya zammi ya zan Allah amma a cikin kristancin ba an yadda da cewa annabi Adamu bai da uwa bai da uba kuma ba Allah bane to ya an kai annabi Isa da yake da uwa ba uba kuma a ce shi Allah ne na fata ana fahimta ta a wanda ko alkur'ani yayi ishara zuwa ga wannan a cikin suratu ali imran inna mathala isa inda allah ka mathali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun kaga an misalta annabi isa da annabi adam shine malamai suke cewa abin da yafi ban mamaki an kamanta shi da mai mamaki domin annabi adamu halitta shi tafi ban mamaki bisa ga ta isa shi bai da uwa bai da uba annabi isa ko yana da mi yana da uwa amma baba ne abai da to me yasa shi annabi adamu bai zan Allah ba kaga dan nan zaka gane cikin kristanci akwai ruhu mai yawa to anan shi har da nake so in ja hankalin mu saboda har da dalibai ana zo musu da ita annabi adamu shine in ana cewa baba shine baban hawwa'u to kuma a ya za a yi a ce uba sha'auri yarsa ko ɗiya shi kun ga abu ne wanda yake mu a shari'a mu yanzu babu shi to ya an kai haka wasu na aika wannan shi ba su to kaga cikin addinin musulunci ma uba ya auri yarsa kuma yanzu kun to kun ce mana ai haram na uba ya auri yarsa wanda turawa duk da lalacewar da suke a cikinta in ba a wannan ƙarshen zamani ba wani daga cikin turawa ya tattauna da wani musulmi ake ba da kistar shi cewa me yasa ake cewa mutum bai halatta ba ya auri yarsa shi yana ganin kamar wannan abun abu ne wanda bai dace ba ina fata ana fahimta ba kenan a sauƙaƙa al'amura kawai a bar mutane su yi irin abin da suka ga dama to irin waɗannan tambayoyi za ku iske suna gabatar da su idan su kawo mini shubha har cikin ƙur'ani to a nan abin da ya kamata mu gane yasa an ka halatta sai waɗansu daga cikin malamai suka ce na farko shine shari'a ta annabi adam ta bambanta da shari'a ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin tsakanin shari'a da shari'a ana samun canji amma aqida ce abba ta canzawa dukkan annabawa da tauhidi suka so وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره دو أن باور توحيد سكزو واسأل من أرسلنا من قبلك من, من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون أيوة أما شريعة أنا إيه تنزا وتكارم وتشريعة دوتا shi yasa shari'a ta annabi isa ta zo ta shafe waɗansu hukumce-hukumce da ke cikin shari'a ta ta annabi musa ya ce wa musaddiqan lima bayna yadayya min at-taura wa li uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum in halatta muku sashen abinda aka haramta muku don wannan ya nuna cewa akwai matsala ta shafewa tsakanin shari'a da shari'a sannan kuma wannan ya nuna cewa bayan shafewa a'a annabawa in suka isar da sako daga wajen Allah yana nuna cewa wato danganta abin zuwa gare su saboda su ne suka zo da shi don ya ce wani uhilla lakum zan halatta muku alhali annabi Isa bai isa ya halatta ba ko ya haramta wake da izinin wannan Allah subhanahu wataala shi yasa ko cikin suratul a'raf Allah ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana halatta musu ababen da suke dadada yana haramta musu abin da suke mummuna ba wai shi karan kansa ba a'a duk abin da ya zo da shi da izinin Allah ne shi yasa cewa hadisi magana ce maganar manzo ce ba gaskiya bane wannan ba gaskiya bane domin bai da izinin ya halatta ko ya haramta sai da izinin Allah mun fahimci wannan da kyau to kenan shari'a ta annabi Adam shari'a ta annabi Adam ta bambanta da shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam abu na biyu sai abin da ake kira alhaja kowace shari'a ana kallon bukatuwa annabi adamu shine mutum na farko hawa'u ita ce ta farko idan ba a yi aure tsakankaninsu ba ya ba kuma ba ta kasance in annabi adamu ya mutu ya bar hawa'u ko hawa'u ta mutu ta bar annabi adam tunda an ce babanta ne bai aure ta ba za a samu zurriya babu aidan nan duniya ta tashi aiki kun fahimci wannan da kyau to shi yasa saboda Allah yana da niyyar da zai halitta mutane masu yawa bayan su shi yasa sai halatta wannan mun fahimci wannan da kyau yawa dan ya ce wa basta minhuma rijalan kaseeran wa nisaa wannan da dai kenan abu na gaba shi Allah ya fi karfin ya halatta abu ne ya tambaye shi yasa Allah kai haka kenan ko haramtawa tsakanin waɗanda ake cewa an haramta ai Allah ne saukar da wannan nassi kenan babu da izinin sai mun tattake Allah mun tiggine Allah mun ce me yasa Allah subhanahu wataala kai haka wannan da farko kenan muna bada wannan ne saboda masu kawo shubha abu na biyu wanda a karkashin wannan shine bayan annabi Adamu ya haihi 'ya'ya, kuma sai aka rika hada ƴan uwa wa junansu wanda in ka duba farkon duniya dan annabi adamu ƴaƴan annabi adamu na farko su ne suka auri juna nan ba su aka wuce ba a ce hukunci ana haramta ƴan uwa kuma gashi duniya ta farko shine abin da an ka aikata wato ƴan uwa sun ka auri juna to wannan wannan wani abu ne wanda ke da alaka da farkon duniya shi ma amsar da za a bayar irin waccan amsa ce za a basuwa shi ne cewa a farkon duniya 'ya'yan annabi adam in bu su auri juna ba to duniya ba za ta ci gaba ba shi yasa sai aka halatta musu auren juna na 'yan uwa lokacin da duniya ta ci gaba ta girma to magana ta riga ta ƙari sai a sanya dokoki irin daidai kowane zamani wanda suka dace da shi shi yasa kisar da akwai cikin سورة المائدة واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين waɗansu daga cikin masu kawo ƙissa ta isra'iliyat suna cewa ai an so ne a haɗa 'ya'yan annabi adamu aure da aka so a haɗa su aure da ƙabila da habila sai shi wancan yake ganin tawainiyar shi da suka zo tafi kyau alhali ko an ce a ɗauka a ba tawayan wancan a ɗan sassaɓa bai dace ko wani a haɗa shi da wanda suka zo tare ba wannan babu nassi akan haka sunan su na ƙabila da habila babu nassi wanda ya tabbatar da sunayen su haka ne ko ya kori sai mu kan dama isra'iliyati ne idan nasi ya gaskata mu gaskata idan nasi ya karyata mu karyata idan babu nasin da ya gaskata ko ya karyata sai mu kama bakin mu cewa kuma aure ne suka so su yi har aka ce to yanzu a je a kai abin kyauta sai wannan manomi ne sai ya kawo alkama wannan kuma makiyayi ne sai ya kawo rago sai wuta ta zo ta ɗauki rago sai tabbar alkama saboda alkamar da aka kawo ba mai kyau ba ce sai suka ce to wannan shine asalin rikicin mashaya da manoma tun daga harkar duniya wasu kuma suka ce a'a wannan shi ya kawo fitinar duniya wajen mata in wangana son wanga wangana son wanga a yi ta bugawa duka daga abubuwa babu nassi cewa lalle haka ne abin ya faru amma dai tabbas 'ya'yan annabi adamu sun yi rikici kuma cewa ba 'ya'yan annabi adamu bane na tsatsonsa don wasu ce daga cikin bani isra'ila ne don ƙarshen kissar da Allah ce fa asbaha minan nadimin sai ce min ajli dalika katabna ala bani isra'il Sheikh Muhammad al-Amir al-Shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin a cikin adwa'ul bayan yake cewa a a ƴaƴan annabi Adamu na tsatso ne domin karina akwai da tafi wannan karina karfi domin Allah ya ce fa ba'atha Allahu ghuraban yabhathu fil ard li yuriyahu kayfa yuwari sawata akhi Allah ya tayar da gurab- guraban hankaka duk da kina an ce hankaka biyu to amma Qur'ani ya ce guraban daya to amma sai malamai suka ce nan ya kawo shi guraban suna ne na jinsi yana iya ɗaukar biyu fiye da biyu tunda in an ce sun yi fada guda ya turbuɗe guda to kenan ta nan za a fuskanci cewa guda biyu ne to amma ya ce dalilin da ke nuna 'ya'yan annabi adamu na tsatso ne saboda a lokacin bani isra'ila ba a jahilci turbuɗe ɗan adam ba an gane ko kenan ko lokacin annabi adamu ne za a cewa an jahilci turbuɗe ɗan adam in ya mutu ko ba haka nan bane ya to wannan kalila ta fi ƙarfi duk da yake kowa ana iya kiransa bani adam dukkan mu ana kiran mu bani adam ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا يا بني آدم إما يأتينكم مرسل منكم يقصون عليكم آياتي يا بني آدم قد أخذوا أسكزوا أكسكين سورة واتوا الأعراف to a nan sai mu katsi dalilin da yasa aka halatta aure tsakankanin 'ya'yan annabi adam saboda mi saboda wannan lokacin duniyar ba za ta faɗaɗa ba sai da su kuma Allah ne ya yi babu wanda isa tiggina Allah ya sa Allah gaba cewa don mi Allah ka halatta haka amma mu a matsayinmu na musulmi muna iya neman wata hikima mu ce to ga yan wallahu a'lamu ga wata hikima wadda ta sa aka yi wannan kun fahimci wannan da kyau to usra fami a musulunci muka ce tana farawa ne da mi da mutum biyu namiji da mace daga nan za a iya samun 'ya'ya da abin da ya kama da haka da jikoki har zuwa illa masha Allah yanzu ana tafiya duniya tana tafiya tana tafiya tana tafiya sai aka zo sai aka samu ci gaba irin wanda turawa suke cewa ci gaba a wajensu wanda ake cewa cigaban mai rijiya nau'uka na fami waɗanda babu su kwata-kwata sai suka shigo domin a musulunci abinda ake kira fami namiji ya auri mace ko kuma bawa musulmi ya auri baiwa musulma an gane ko ko kuma wato ɗa ya auri baiwa ko kuma a'a mutum na da baiwa ta musulunci wadda an kai yaƙi irin na musulunci aka kama su ba bayi irin waɗanda ake sata 'ya'yan mutane ba daga baya a ce bayi ne ko kuma musulmi musulmi ya auri mace wadda a akan addinin kiristanci ko yahudanci wannan musulunci ya yarda da shi duk da yake malamai suna cewa waɗansu daga ciki suna ganin a'a yahudawa na wancan zamani ne ake nufi da kiristoci ba na yanzu ba amma zance mafi inganci har yanzu akwai kiristoci har yanzu akwai yahudawa sai dai duk da qur'ani ya kira su mushrikai dan wani ɗalibi zai cewa to ai Allah ya ce su mushrikai ne ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun mushrikai ne to kuma Allah ce wala tankihul mushrikati hatta yu'min kakku aure mushrika sai ta yi imani kaga wani sai ce to ai alil tabi bai halatta ba sai a ce a'a wannan al mushrikat in mun dauki al ahadiyya ce to waɗansu nau'i na mushrikai ake nufi in mun dauki al jinsiyya ce ta shafi dukkan mushrikai to aya ta cikin suratul ma'ida ita ta fitar da matan ahlul kitabi dalili kuma fadar Allah subhanahu wa ta'ala اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن kaga waɗannan Allah ya ce ya halatta su amma malamai suka ce akwai sharuɗa a can da suna cikin daula ta musulmi yahudawan da ake cewa da kiristoci idan ka aure ta kai kake da iko a kanta yanzu kuma in ka je turai kai a kasanta can a daula ta musulunci in ta haifi 'ya'ya musulmi za ta haifar su nan kuma turai in ta haife su sai ta auri kafir ta haifi kafirai to ya za a yi a ce musulunci ya baka damar ka ƙara yawan kafirai ka ka rage adadin musulmi shi yasa tun zamanin sayyidina umar ya hana wadansu daga cikin sahabbai na manzo sallallahu alaihi wa sallam kan aure ahlul kitab in ban manta ba ɗaya daga cikin su Hudhaifa ibn al-Yaman yake cewa shin haramun ne auren ta yace a'a daga cikin dalilai suke ruwaitowa cewa ya ce ina tsoron ku aure al-mumisat karuwai daga cikin su domin daga cikin su akwai wanda ba su respecting din addinin su sannan kuma a wata riwaya sayyidina Umar yake cewa suna da mata masu kyau su ahlul kitab to ko tunda suna da mata masu kyau ina tsoron su ja ku ku bar ƴaƴan musulmi sai ya zamanto kun aure kafirai ga 'ya'yan musulmi sai ya zamanto ga 'ya'yan musulmi sun zan ba su da aure su shiga cikin zina kuma wannan ya isa wa kafa bi zalika fitna wannan ya isa ya zamanto fitna kun ga abinda sayyidina umar ya yi bayani kan zancen ahun ahlul kitab waɗanda suke kawo wa fatawowi na cewa kawai ya halatta yanzu a aure su malamai suke ganin akwai matsala ba haka za a saki wannan abin ba sai an kafa sharuɗa idan da 'ya'yan da za a haifa musulmai ne to babu matsala kuma inda kana da iko a kanka amma can ita tare da iko a kanka kuma sai mun yi hattara da waɗanda suke cewa to tun da halatta ne mu auri matan ahalul kitab to ai su ba halatta ne su auri mu kiristoci da yahudawa su auri matan sai an ka ce a'a ba haka nan bane sai su ce to kai ka gani ka gane su sun ga matan mu masu kyau sun zo sun ce halatta ne addinin su ya ce su aura mu ko sun ce ba mu auren nasu kaga kaga son rai sai a ce a'a ba haka nan bane musulunci ya haramta ka auri matar da take bauta mu gumki mushrika wadda take wasaniya saboda kai baka respectin din gumaka ita ko ba ta respectin din addinin ka amma ahlul kitabi daga cikin illoli wallahu alam abinda malamai suka ce saboda addinin da musulunci guda ne akwai inda an ka samu malaman su su cancanza idan ka aure ta ta ga yadda musulunci yake tana kusa da shiga musulunci kuma namiji shine saman mace shi yasa musulunci ya halatta sannan musulmi bai zama cikakken musulmi sai ya yarda da annabi Musa ya yarda da annabi Isa kuma sai ya mutunta su shi yasa baka samun musulmi kaje yana zagin wani annabi daga cikin annabawan Allah amma shi kuma kirista bai yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba yahudi bai yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba to shi yasa suke kawo cikin kissa sai wani kirista ya ce ma wani musulmi son son matan ku yayi yawa kun halatta ma kanku matan mu kuma kun haramta mu naku duk da yake wadansu sun ce a to tunda halatta ne ai mu mu aure matan su to ai su ma halatta ne su aure matanmu ga nassi karana cewa walatun walatun kihul mushrikina hatta yu'minu kada ku aurar da mata musulmai ga mushrikai sai sun sai sun yi imani hatta yu'minu kuma su babu ayat da ta yi taksisi ta ce banda na ahlul kitab sabanin mu namu akwai ayat da ta yi taksisin na ahlul kitab amma saboda kwaɗayin duniya sun sai ka iske kirista ya zo ya iske yar musulmi ya aura sai a ce a kai duk addinin haba duk gudana ba lahiran ba ba a san ba wanda za a iskewa ba tunda an ɗauko kuɗi an ba su baturi ya zo daga turai ya ga wata yarinya shi na so a yi shugabanci in ma an samu malamai wanda suka ce ba su ɗaura aure sai a nemi wani ma mutum wanda ba ma malami ba a yi envelope bal ma yanzu in dai akwai kuɗi envelope ta jikka ɗari ko ta jikka ɗari da hamsin ɗaura auren za a yi ni za a yi gashi nan addinai na ƙarya waɗanda suke suna yaƙar musulunci ana ɗaukar 'ya'ya na musulmi ana bayarwa saboda ana da kuɗin abin duniya wani kuma ce kai da Allah ba ya musulunta ce ina shaidu ce wallahi gaba gare mu yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi kenan ya musulunta ya zauna tare da ku ko da an bashi kalmar shahada ya karba idan ya tafi da ita a can ture ko ya tafi da ita a can kasar su ta gwari waye ga maka zai yi sallah waye tabbatar da musuluncin shi shi yasa wallahi ai hatta in ka bar makanka jikoki kahirrai sun ka fara aika ma bala'i cikin kabari kai ka sani to kenan a nan fami wadda musulunci ya yarda da ita musulmi in ya auri kirista ko ba yahudiya akan waɗanda sharuɗa da muka faɗa in ana hankalta musu to sunanta fami ta musulunci bai wakka kana namiji in ka same ta ko aure ko ko a'a ba ta fuskar aure ba an yi yaƙi da musulunci an kamo su suna matsayin kafirai ba laifi amma shi ma ba a juya shi mace musulma ta ce tana da bawa ta ɗauke shi ya matsawanto matsayin wanda zai rinka saduwa da ita wannan musulunci bai yarda da shi ba shi yasa tun zamanin sayyidina umar wannan ba a kiran shi fabi ta musulunci wata mace tana da wani bawa na san ta ga ya burge ta shikenan sai ta rinka kiran shi yana saduwa da ita aka kai ta wajen sayyidina umar sai ta ce a'a to ai tana da dalili Allah subhanahu wata'ala ya ce illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum illa ala azwajihim sai daga matansu su musulmi aw ma malakat aymanuhum ko abinda da musu ta mallaka tace ita ko da mata ta mallaki wannan bawa sai an kace to tayi tawilin littafin Allah tunda mutane wayo gare su ban sani ba ko an yi mata haddi amma dai an yi kokari an raba tsakaninta da wannan bawa din kenan wannan shi ma ka aka mana wata shubha a ce a'a ai musulunci ya ce abinda damar ka ta mallaka kana iya tafiya tare da shi a kawo katta a ce waɗannan bayi ne na turai ko bayi ne na kaza waɗannan sun mallake su tunda kato in ya fahimci cewa za a bar shi daga shi sai mace yana iya cewa bawan tana ya samu ya taimata ciki to don haka dalilin da ya sa yi wannan shimfiɗa mai tsawo saboda mu tantance fami a musulunci mu gane mi ake nufi da fami a musulunci kada a yi muna ƙarya to yanzu duniyar turawa da ta ci gaba ana nan ana nan ana nan ana nan ana nan a cikin addinin kiristanci namiji dai ya auri mace a cikin addinin yahudanci namiji ya auri mace please da muwa duniya sai ta zo ta ci gaba kawai sai waɗansu fami-fami suka fito waɗanda can da babu su a duniya kwata-kwata-kwata-kwata shi ne sai wata fami ta fito a ɗarma auren dabba da mutum yanzu turai sai ku iske mace ta ɗauki kare ta je an ɗaura musu aure to kun ga wagga fami fami ce wadda ba mu san da ita ba mun san dai namiji da mace su suke aure sai an ka zo an ka ce a ɗaura ma mace aure da kare kare ya auri mace a turai yanzu fami ce an yi legalize an yarda kun ga babu wannan a musulunci kenan au contraire kenan mutum na iya auren kariya a turai tun da kariya kariya auri mace to kenan mutum ya ɗauki kariya ya kai ya ce yana son ya aure ta kuma ɗora musu aure za a yi durwa ke shi ɗai kenan ana nan ana nan duniya tana ci gaba sai wata fami ta yi ul shine namiji ya auri namiji mace ta auri mace wannan fami a duniya tarihin duniya kwata-kwata-kwata babu ta in ba zamanin mu ba wani zai iya cewa mutanen annabi lut ai sun yi zamanin biya juna namiji ya bi namiji ko ba haka ba a lalle ƙur'ani ya ba da labarinsu kuma su suna da babban zunubi na cewa su suka fara wannan a duniya waɗanda za su yi da su za su ga bala'i duniya da lahira annabi lut ya ce a ta'atuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin za ku zo ba alfasha wadda babu wanda ya gabace ku cikin aikata ta daga cikin talikai to ya an ce cikin talikai na ana nufin cikin mutane amma abinda ake hankalta ma ba ma cikin mutane ba tunda kalma ta alalami ne wani lokacin tana nufin mutane su kadai ko kuma tana nufin ma hadda halittu tunda alalami ne kullu ma si wallah to hatta da cikin dabbobi ma an kari ba babu wannan tunda kare bai bin kare jaki bai bin jaki raƙumi bai bin raƙumi kenan idan ɗan adam an ka ce yau namiji ya bi namiji mace ta bi mace hatta da dabbobi sun fi su shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala alqur'ani mu'jiza ne Allah ce wa laqad zara'na li jahannama kathiran min al-jinn wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام التي بل هم أضل sun fi dabbobi bacewa to yau gashi ta bayyana to su mutane annabi lut inda babban zunubin su yake su suka fara wannan su ko mutanen zamanin mu turawa da suka kirkiro wannan su sun wuce mutanen annabi lutu su ko ta wani tafata fuska shine sun shar'anta wannan a dokokin kasashensu shi yasa sai a samu fami su can ba a daura aure iyaka dai inda kato na ga kato can su ta harka su nan ko yanzu a'a an yarda har an sa doka a kasashen turai an yarda namiji ya aure namiji mace ta aure mace balma abin hayyarin jaye addinansu kiristanci yanzu 'yan evangelic dama su ne suke da ɗan sassaukar ra'ayi 'yan katolik su suke da tsatsauran ra'ayi to yanzu duk sun bi sun bi waɗancan 'yan ta'adda addini ko cikin bible akwai tarihin annabi lut ko mu ce bible kuma an haɗu yadda allah ya raga-raga da su kuma yau gashi pap ya yarda ya fito ya ce waɗannan mutanen mutane ne na gari a yarda da su siyasar turai kuma tana mata daɗi saboda an watsar da addini su da 'yan siyasa dama na turai ba addini an gabansu ba ko a nan namu sai waɗanda sun ka suke tunanin makomarsu abu na biyu yana taimaka ma siyasar turai za a rage mu in an ka bar da yawan matasa suka ƙi yin aure mata suka shiga karuwanci ko suka shiga maɗigo maza suka shiga luwaɗi kenan yawan da ake son kada afirka ta yi da ƙasashen larabawa da na musulmi kaga sun cimma burinsu to su inda sun ka tsere su sun mai da abin doka ba wai ma doka ba inda abin yake da hatsari in yanzu suna kokarin kowace ƙasa ta duniya sai ta yarda da wannan idan ka ce ka kiya na farko za su yaƙe ka ta fuskar su ce kana yaƙar yanci idan ka ce ka kiya su kokari tunda siyasa akwai majorite da minorite a zuba makudan kudade a majalisun ne na kasashen duniya a samu yan majalisun dokoki su jefa ƙuri'a a ce majorite ta yarda shi ke an huta daga cikin abin hanyoyin da suke son su bi su ce ba za su ba ƙasa taimako ba in ta nemi taimako sai ta yarda da wannan daga cikin hanyoyin da ake son abi in ƙasa tana son bashi a hana ma ƙasa bashi sai ta sama wannan doka hannu shi yasa kuke ganin yanzu wannan abin ya yi kamari 'yan luwaɗi da 'yan maɗigo musamman 'yan luwaɗi na ƙasashenmu da matan da ake luwaɗi da su da sai dai su ɗauki jirage su ta yi can turai ko kuma in turawan sun zo su yi mu'amala da su cikin otel-otel to yanzu suna nan suna tattara su suna sasa suna yin taro na sirri yadda za a yi su samu 'yanci a cikin ƙasashenmu shekara biyu da suka wuce ko uku in ban manta ba an yi magana da ɗaya daga cikinsu a nan ƙasar nijar dan jarida na Deutsche Welle magana da shi yace suna da wurin da suke haduwa a Yamai yace to ina ne yace a bai hudu saboda ya san nan akwai addini al'ada kuma bata yadda da wannan ba ta mu da kuma addini suna jin tsoron su hudu inda suke wata rana ai musu zama guda amma yanzu suna nan za su gina musu makeken gida a nan Nijar cikin birnin Yamai suna nan za su gina musu babban gida kuma har an shiga cikin wannan aiki to waɗannan 'yan luwaɗin da kuke gani da 'yan maɗigo matasan da suka yi ta zuwa da matan da suka yi ta zuwa turai ana yin luwaɗi da su finalamanya suka ƙarewa ana samun kuɗi a samu ero ko dola amma ƙarshe sai ku ga sun samu matsala ta riƙe kashi kun san munan suna ce mana an yi mai yarinya ƙarama aure tana yoyon fitsari ko wane ne to su yanzu waɗanda aka luwaɗi da su yanzu ba su iya riƙe kashi lese fasina kai tsaye kashi ga wucewa to tsutsa ita mai dama dama ce tunda abin ana iya kashe ta ko a sa magani amma duk wanda jijiyoyin shi sun ka saki shikenan babu likitan da a duniya zai sake yin mutum dan adam jijiyo to shi yasa yanzu kar ku yi mamaki sai ku zo farmasi farmasi sai ku ga an kawo kush na ƙato ka iska kush ba na ƙaramin yaro ba ba na ɗan shekara ɗaya ba ko biyu ko uku sai a ce ma wanga kushi ne na mai shekara 30 ko 25 wata ba ganin mutum mai shekara 35 da kushi sai a ce a'a ai tsoho ne wanda yana kwance bai iya tashi shi yasa aka kawo mai wannan kushin ba gaskiya bane katta ne waɗanda aka kai turai aka rarake su suka kasa su rike kashi yanzu suna suke sayan wannan kush ana ajiyewa cikin ɗaki duk inda za su hita sai an samu kush an ɗarme ƙugu sannan a samu turare a ɗan feffesa sannan a fita to kai tun da nan wagga musiba ba ta kai musiba ba to mu bari zancen a yi auren ƙato da ƙato lonjancen luwaɗi a ƙasashenmu har a ce wai a yarda a ɗaura aure ina wanda musiba ta yi yawa ba komai bane zai kawo wannan kwadai da tsoro matukar ba mu da tsoron turawa ba mu da kwadan abin da suke da shi babu yadda za a yi waɗannan dokokin su samu gindin zama a kasashen mu in ko muna da kwadai na a bamu kuɗi ko muna jin tsoron abin da zai kai ya kawo mun kamanta da Allah to shi kenan wanda kuma hamman lammai sai an yi farfaganda an kaɗa su a ce su yi tawilin ayoyi ai an ce wa ammal gulamu fa kana abawahu mu'minaini al gulam matashi kana abawahu uba ubannin shi guda biyu sai ce to kai kaja cikin qur'ani ba an ce mutuna da uba biyu tunda ai an ce al abu shine uba al abu uba abawani sun zan uba biyu ashe ma cikin qur'ani ma ya ce da namiji da namiji suna iya su haɗu su rinka lalata sai su zo su ɗauko ɗan waɗansu mutane su ce suna uwayen shi yadda suke yi yanzu 'yan maɗigo da 'yan luwaɗi sai suna zuwa afirka inda aka yi yaƙi marayu su ɗauka ko kuma su je gidan osos na yaren da ake yarsuwa su ɗauka su zo su ceto waɗannan 'ya'yansu ne ɓannar da take faruwa ce da matasa ku kan makarku kusan kuma abin da yake tafi to a nan abawahu sai su ce abawahu ana nufin mazaje guda biyu sai a ce a'a kakka zo kai muna tawili akwai abin da ake kira at-taghlib da larabci rinjaye suwa na an kalli janibin uba ya fi karfi sai aka ce abawahu domin mi yake ruguza wannan shubha Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul a'raf yake cewa ya bani adama la yaftinannakum ash-shaytan kama akhraja abawaykum min al-janna ya ku ƴaƴan annabi adam kada shaytan ya fitine ku kamar yadda ya fitar da abawaykum kaga can ya ce wa khalaqa minha zawjaha an nuna annabi adamu da hawa'u namiji ne da mace ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa to sune abawaykum din ne at-taghlib don da annabi adamu namiji ne hawa'u namiji ce ai da ba a same mu ba a duniya da hawa'u mace ce annabi adamu mace ne da ba a same mu ba a duniya ku shirya ma irin abubuwan da turawa suke son su kawo a kasashen mu ku karanta kalimomi da ma'anarsu da mi suke son su ce to anan kun ji wata fami sai ta karo bayan fami ta dabbobi sai an ka samu fami ta kato namiji shi aure namiji mace ta aure mace sunan su fami a turai ana tahiya sai turawa suka ce to yanzu wanga an yi shi amma a sa wasu dokoki da suka fi waɗannan yanzu sai aka koma turai ba a rubuta ma namiji masculine ko feminine an bar wannan yanzu an tashi da wannan sani yanzu kasar da ta fara wannan musamman kasar oland in an ka haifi namiji ba a samai masculine ba a samai femina an fan daida in an ka aure haifi mace ba a samata masculine ko femina namiji ko mace wai sai ta kai ta girma ko ko sai ya kai ya girma in ya girma sai shi zaɓe namiji ke son ya zam ko ko mace ke son ya zam domin tana yi wa ƙato na an ka haifa ɗan luwaɗi kenan in yana son ya zan namiji to sai ya zan namiji in yana son ya zan mace sai ya zan mace a aurar da shi zuwa ga wani haka mace sai a barta sai in ta girma ta duba in namiji take son ta zan ta zan namiji ta nemi mace wadda za su daura za a daura mata aure ta rinka mu'amala da ita in kuma mace take son ta zan ta aure namiji to ba matsala sai a barta a matsayin mace shine yanzu halin da turai take a ciki wato matasan da za su taso kun ji irin matasan da ake son wato su taso a ƙasa turai kuma yanzu da yawan kasashe suna na suna ta adaptan wannan luwa ana tafiya kanta wanda har ya kai inda yanzu akwai wani yanki a ƙasar turai luxembourg luxembourg prime minister luxembourg yanzu shi a matsayin namiji yake mata gare shi ƙato namiji wanda luxembourg tana cikin nato kwanakin baya da aka yi taro na shugabannin nan ƙasashe na ƙungiyar tsaro ta nato dukansu sun haɗu sai aka ce to za a yi hoto na cewa gabanin ne da kuma na matansu to sai matansu suka je suka ɗauki hoto to cikin hoton sai aka gwado wani ƙato cikin matan to shine sai aka ce kada ku yi mamaki ko farhazar ne ko kuskure aka yi aka ɗauki namiji cikin waɗannan mata a'a prime minister luxembourg shi ƙato ne matarsa shi yasa sai ya shiga cikin matan shugabannin nan ƙasashe aka ɗauki hoto da su kuma wannan firaministan luxembourg da kuke gani kwanakin gaba a jima ba ya kawo ziyara nan kasar nijar ministan america na transport shi matsayin mace ke yana da katon katon kaddara wanda an bije shi lokacin da zai kama rantsuwa ta aiki ko zai kama aiki sai da ya presentan mijin shi lokacin akwai coronavirus wani kato na can zamne da wannan abin da ake sawa takunkumi ya ce zai ma mutane presentan my husband kun san da english an ka ce my wife matata husband mijina ya ce zai ma mutane presentan kato mijin shi shi mace na a matsayin shi na minista to in waɗanga ƙattan ƙaddara ya zamanto su suke da jagoranci a manya-manyan ƙasashe matasa ku kama kanku ku san abin da ke tafi zuwa gare ku domin ku ne ake son a ɓata shi dai tsoho ya kai sadaki ya yi aure ya same ka to kai kuma yanzu turawa suna nan suna ƙoƙarin su ɓata ka saboda kai son aka yi ka bi ƙato ko kuma mace ta bi mace shi kenan homosexuality kenan da ake zance duniya ta tambaye wadda ba a sake samun rahama Allah ta ƙara yin nisa gare mu wannan fami kenan ana nan ana nan sai aka kirkiro wata fami kuma ita ce fami ta robo yanzu turawa da sun ka gane ana nan kokarin a nuna aure abu ne mai tsada mai wahala bai yi bai dace a yi aure ba kaza talauci ya yawa ai sai duniya ta tashi akwai mai kuɗi akwai talaka kuma talauci ba abu ne da yake dawama ana iya ba mutum aure yana da kuɗi ya talauce ana iya mutum yana da talaka kuma a bashi aure kuma ya mai kuɗi sannan ba kuɗin da ka aje ake kallo ba shin kana iya tafiya ka nemo abincin da za ku ci shi da da ake nema rufin asiri ne ake nema a yi aure in an ce sai kowa ya yi kuɗi za a aure miliyoyin mata ba su samun wanda zai auren su sannan kuma shi arziki yana da alaka ne da yanki wani yanki mai jikka 500 mai arziki na wani yanki mai miliyon 100 ba komi bane to me yasa ake son a nuna mana dole sai an yi tsada aure mutane suna can cikin daji sai a kai saniya a ce an yi aure ko rakumi shikenan an kare tsananin rayuwa wani bai biyan kuɗin ruwa tunda ruwan shi ko ka tafki ki zuwa ɗebo su ko garijiya bai biyan kuɗin wuta domin kara yake amfani da su ko a ci balbal ko abin da ya kama da haka bai gina ɗakuna sai ya gina babban villa bukka hudu na shiga kuma wata hudu gare shi ni kake su amma sai ana son a auna rayuwar mutumin da ke rayuwa new york da wanda yake rayuwa a nan nijar ƙauye ba gaskiya ba ne nauyin rayuwarsu ba ɗaya ba ne matsayinsu ba ɗaya ba ne sannan wadata babu ɗan adam wanda dukiya ta taɓa isa shi yau bill gates ya fi kowa kuɗi a duniya amma bai taɓa gajiya da neman kuɗi ba da haka kada ku yarda a sa muku cewa sai ka gina villa sai kana da mota hawa sai kana da miliyan 30 cikin kwant za ka yin aure in ba haka ba za ka mutu ba ka da wanda zai ma addu'a bayan ka kuna ganin iyayenmu da kakakin nan mu tun babu kuɗi ko tun lokacin da ba kuɗin suna sabon shigowa sai a yi auren yarfi dala uku sule da sisi a samu ɗiya a samu jikoki a samu kamakunni ga sunan barjan yanzu da aka ce a auren saboda babu kuɗi na auren miliyan ashirin bai wata uku auren miliyan sittin bai wata uku akwai auren da aka kai kuɗi in ban manta ba miliyan ashirin ne ya kai ko tsakanin miliyan goma da ashirin na ɗan manta nan nijar ne aka yi wata guda auren ya mutu ina ina ganin tunanin miliyan goma ne ko miliyan ashirin waɗanda suka yi shari'a yake babu labari auren bai wuce wata ɗaya ba yanzu sai aka je wajen shari'a da aka zo wajen shari'a aka ce to lalle ya ce shi miliyan ashirin ya kashe ta ce ai ta san miliyan ashirin ba ya aka yi ta ce to ai sadakin ta miliyan sha tara da ɗari tara da hamsin ya ce waɗannan kuɗi ne ya bata jikka hamsin su malamai sun kwaɗi kuma su duniya ta shaida kuma billahi lazi la ilaha shari'a haka an ka tsaya jikka hamsin su asa da shi yasa in ka san inda za ka aure mutanen nan baka yarda da su ba duk abin da ka kai shi a sadaki in miliyan biyu ka kai wallahi su a sadaki in ta ci ta sama a ce a ai babu matsala ka ce in miliyan biyu a sadaki in kai yarda an ka ce hamsin sun ka kashe armen nan cikin sati guda sai ka koma ga Allah kana tsine musu suna kashe auren nan ta kashe aure ta ba shi jikka hamsin ta ɗau jirgi ta yi amerika don haka abinda muke son ku gane kuɗi ba su ne ke mutunci daban kuɗi daban abinda ke rike aure shine a koma ma al-maqsadul asasi shine an yi niyyar yin bauta ma Allah subhanahu wataala da aure amma matukan mun kace zamu bi waɗannan turawa da hanyoyin da suke kawo na cewa aure yayi wahala muna ta kaza muna ta kaza ba mu ido kan nan mu duk ƙarya na ba shine ake son akai gare shi ba ba mun ce ba mutumin da bai da aiki bai da sana'a a yi mishi aure a'a idan kana da ɗakin ka guda kana iya kai aure kuma in kana da jarin ka wanda kake juyawa ku samu abincin da kun ka ci ya ishe ka me ya matsala amma su ba haka suke ba sai a ce a'a ba ka da kuɗi to yanzu in kowa sai ya yi kuɗi da aure to shi za a yi aure to shi kenan yanzu sai tura suka ce to yanzu a kawo wata usra fami ita ce fami ta rogo wannan daga cewa aure na wuya marmakon a yi zancen ya za a yi a samu solution sai su dawo su ce a ana na ana ma 'yan mata ƙananan aure ai bai dace ba kaza kaza kaza yariya da shekara shidda kai kai da kace katu shi kwanta katu ya kwanta da shi mace ta kwanta mace ta kwanta da ita haka ka zance an yi ma yarinya ƙaramin aure na ɗaya kenan na biyu kai kai da ƙasar ka mutum na iya mace guda shi mai tres hamsin sittin saba'in za ka cewa mata hudu sun yawa sannan kuku da ƙasashenku kuke cewa kun halatta ma har mutum na iya zama shugaban ƙasa ya zama tare da karo shi bai taɓa aure ba shugaban ƙasar faransa françois hollande har yanzu shugaban ƙasa bai da mata ya ɗauki karuwar shi ya kai can eh malam ya haɗu sunanta sai golan royal wadda ita ta yi zama ita ma cikin facin shi ko ba haka ba shi kenan ana nan ana nan yana fita da daddare da ta kuma wajen wata karuwa yan jarida in zai fita sai ya shiga burtu ya rufe huskar shi ya ɗauki yan keke kamar zai je abin nan wajen isport ashe yan jarida suna fake da shi sai sun ka ɗauki hoton takalmin shi lokacin da ya hito da presidansi da ya taka ya ce yanzu gidan karuwa kuma sai sun ka ɗauki takalmin shi sai an ka gane shi na da can da asiri ya tono ita ko can karo ta ciya ce amana ta sai ta bar mai wuri kowa ya garar da François Hollande da ya diskur na sabka radda zai sabka shi kadai ya shiga mota ya koma bai tare da mata yanzu waɗanda su ne misali gare mu har ana cewa sun ci gaba wani irin ci gaba sun kai na kere-kere ko ko bayan ci inda ci gaba ne da kere-kere da motoci da kera jirgin sama nan sun ci gaba da salula amma wajen ɗabi'o'i waɗannan mutanen ba wai ɗan adam ba dabbobi sun fi su sai aka zo sai aka yi kireyen wata fami fami wadda an kai kireye sabuwa shine robo dama da sun yi al'aura al'aura ta namiji wadda ake baranshe ga kuran sun kai wa al'aura ta mace wadda aka baranshe ga kuran wadda aka hada ta da waya da socket sai suka ga wannan ba ta yi ba tun sai suka kirkiro maza na robo suka kirkiro mata na robo kuma sunansu fami sai mutum ya ta yi siyo mace robo kato sai shi nemi mace in ya siyo dama sun yi su kala-kala in baka mutum ga so mai son baka akwai in mai son fara akwai mai son dogon gashi duk dai suka tsara irin yadda mutum yake so kuma an yi mata kwakwalwa da sun yi wadda ba ta da magana to yanzu an yi mai kwakwalwa in kana da kuɗi hakan ga mace ita ma sai ta sayo robo ƙato sai ta ashi in can da na ƙauyenci na aka yi al'aura ce ake yi ta namiji ko ta mace sai ka mata na 'yan bari ko mu cewa yayin mata daga yawon duniya da in ka diba cikin armorkinsu ko a yanzu ma kana iske waɗannan al'aurorin in ta an ka siyo ta 2015 ta ci an ce 2016 ta hito sai ta in komando ko ko ta siyo in ta 2017 ta tayi ta sayo ta 2019 ta sayo ta 2020 wai duk gudun da ya ka ayi aure saboda ana son hawaye a ji daɗi a hori ko da kaka buɗa sai ka iske al'aurorin maza na turawa sun kai guda bakwai ko guda takwas a armorkin wata mace to yanzu da sun kai robo sai suna son su tallata shi ga duniya shi yasa abinda nake so in ce saboda duk da yake lokaci yana tafiya shine maqasid na aure dalilan da suka sa musulunci yace ayi aure sai suna kokarin su rukuza su ta wadansu hanyoyi ɗaya bayan ɗaya yanzu an ce aure yana tsada sai an ka ce ga wata rogo wanda da mutum zai sayi namiji ko mace saboda sadakin ta so gudana zai biya amma kuɗin wa baturin da kirkiro na za a kai ma kaga su gudana aka biyan sadaki cana ma da tagga turawa sun yi mai tsare su tana nan tana ta yi masu arha shi yasa cikin abin ga plakar plakar kenan da ake cewa kuma armuwa suna nan cikin armuwa tsohi waɗanda an da jaraban mata waɗanda ya tsuhuwa kuma bai iya tahiya yan mata ba su yarda da shi sai shi ta yi siyo batura romo wadda shi na kallon ta yana jin daɗi ga tanan kamar ɗan adam kana cikin musiba tsoho da intanet yana da yana shiga cikin waɗannan fina-finan ba saboda waɗannan matan na duniya masu kyau shi bai da su gidan shi bai iya samun yarinya ki na yashin shirin kallon waɗannan tunda ba ta shi ta riga ta tsufa ko kuwa so irin wannan robo ya amfani da ita matashi wanda ga son sai yayi doctora ya zan professor sannan shi aure sai ya siyo wannan shi kada cikin ɗaki ana nan ana ganin shi kamar lafiya shi ce a ai babu matsala shi arme babu matsala ashe robo gari cikin ɗaki to yanzu wannan robokin da suka yi kamar mai sifar ɗan adam waɗanne dalilai ne suke samu suna tallan wannan sai suka ce na farko in ka auri mace akwai problem psychologiquement shine matanmu kana zuwa daga wajen aiki ko daga wajen karatu ko daga wajen noma ko da wajen aiki sai mace ta bata ba da rai kai mata magana ta sakan ma magana da bata da kyau yanzu ko ka sakulli ka buge ta don haka wagga an yi preparing kwakwalwarta duk abin da za ta gaya ma mai daɗi na babu saɓani tsakaninka da kai da ita kun ji abu na talla na farko abu na biyu sai suka ce to muna gudun aihuwa tunda in ka yi aure kullum dubara na kaka kaka aihu sirtu dan boko wanda ka ganin ya aure mace bai kama aiki ba sai ce to a dai wanda za a yi dai a yanke wannan distance kin ka har a samu dai a samu a ƙara karatu a aiki sai suka ce to kaga ka samu wata da ka aure waggar rubu ko da ya aure waggar rubu babu zancen aihuwa sun ka ce ka huta sun ka ce kuma daga cikin avantage kinta ko ba haka ba suka ce wato bayan ba ta ɗauka ciki ba ta haila munan matsala ka zo mawace ta ce maka tana haila ko ta ce tana jinin biki to wagga ba taɓa jinin biki ba taɓa haila ba ventikatar sa ventikatar sexir sexir sexir duk lokacin da ka shi da ka zo haɗa za ka yi na hudu sun ka ce ba ta gardama mu ko ba ta wani lokaci in ka ba ta ba so da rai su ce sun kiya wagga ba ta gardama balma yanzu sun yi mata cikin kwakwalwarta suka ce hadda abinci tana dafawa kafin mutum ya zo da ya ja an aji abinci sai ta zo ta ɗauka ta yi preparation shi ka san dai a ce maka rubu ya dafa abinci dan ɗai kana gigitacce ka zo ka horma wannan abinci ka ce wata rana kana cin halaka sun ka ce daga cikin avantage kinta muna da problem economic an gane ko economic man tana da avantage sun ka ce saboda matanmu kun ga suna buƙatar wuta da sahi wuta da rana wuta da daddare ma'ana wuta irin ga lantarki kuma ka sa mata AC wanda ba ta bukatar AC ba ta damu da AC ba matan mu kuma suna bukatar ko ventilator ko na abu wannan ba ta bukatar shi sannan matan mu cin tuwo suka yi in an haka man fakacir ta tuwo buhun shinkafa nawa aka ci ga kuɗin kayan miya ko ga duk ba ta da bukatar su sun ka ce lahiya launi sai ka aure ta sai ka zamna lahiya ba ka kashe kuɗin uniform ba ta da bukatar uniform komple guda ya ishe ta sai lokacin da ka ga dama to suka ce to wannan ta fuskar tattalin arziki za ta taimaka muku ku huta da irin waɗannan abubuwa kada ku je ku samu matsala to wannan duk tsari ne filan ne da an kai mawa da an kai ma maza na su je su auri waɗannan kuma yanzu Allah ɗai ya san wanda ya siyo waɗannan mata a ƙasashen musulmi da na Afirka suna na ashi duk avantage kinsu suna na ana ta faɗi ba ta da matsalar kaza ba ta da matsalar kaza ba ta da matsalar kaza ba ta da matsalar kaza to amma a nan in kana da hankali yanzu ake kawo waɗannan abubuwa kaga dai na farko wagga fami na a ce mutum ya auri rogo Allah subhanahu wata'ala ce wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja Allah ya sanya muku daga kawunan ku matanku kenan Allah bai sanya maka mace ta zan rogo ba ko jaka ko ƙato ya auri ƙato ko mace ta auri mace ko kuma mutum ya auri aljana da ake cewa ana auren aljana ko da ma an kaddara don labarai ne ake ba su a ce mutum yana auren aljana amma nassi ko kuma abin da aka hanka an ka tabbatar ba a taba ganin inda an kaddara ma aljani aljani ba da mace ko kuma mutum namiji ya auri aljana iyaka wasu asar ne ake kawo in ka diba cikin littattafai kuma malamai duka su nuna waɗannan asar ne ba inganta sun kai ba to yanzu mutum ya ta ya aure rubu yau za a samun ɗaya kaga daga cikin manya-manyan dalilin da sa ake son a yi aure saboda mi saboda ka samu zurriya waɗanda za su yi maka addu'a bayan ka ɗai kenan na biyu sun ce ba ta da matsala ta ekonomi ƙarya ne burin shan ta aka ga kura shi ko kuran kirin da taka ja na wata na wata ta kawo sannan na gaba sun ce ba ta da matsala tunda idan kuna hira da ita za ta gaya maka magana mai daɗi tolar da kwakwalwarta ta rikici ƙaƙana za ku yi sannan na hudu an ce wajen kwanciya lahiya launa ba ta gardama to da mutum ya ta kwanciya da ita kwakwalwa ta rikici sai ta matse mutum hanji shi ba sai sun hita ba ko ba garna ba salular ga tamu gatar da muka aiki da ita tana rikice ko ba ta rikicewa to da ta rikice ka kana aka kwashewa to sannan kuma sun ce ba ta haila duk lokacin da mutum ya neme ta lahiya launa to a kaddarta mutum ya rungume ta gaba ɗaya tun da sama har ƙasa sai ta samu problem na wuta sai ta yi explosive tun da sama har ƙasa kai ma ka yi explosive koko ɗarin ta ɗau zahi abinda an kai barin shiga kudan sannan kuma sun ce ba ta da matsala to mu kaddarta ba ta explosive ba kowa ya san wannan na'ura ce an ka ɗauko yanzu turewa wasu daga cikin turawa waɗannan matan suke ɗauka bakin flash yadda kun ci ga ana tafiya da matan mu suke ɗauka su sai da su bakin flash sai su zo su zama na su ini kamar irin sabdidi man shi nan da aka yi bakin flash da waɗannan matan ne ake tahiya kai kana sa tsammanin ɗan adam ne to sannan kuma daga ciki mun yarda sun ce ba ta da matsala duk lokacin da kan neme ta kana samun ta to sai an ka kaddarta mutum ya ɗauki al'aurar shi ya watsa cikin rubu sai can waiwayin nan da a can wannan wuri sai sun kai fas fas fas duk bala'in da baka taba ji bari nan sai ka ji shi don haka ku saurara ku shi Allah subhanahu wata'ala ya fi musanin duniya da abin da ke cikin ta waɗannan mutanen da kuke gani sun canza tsarin fami ba irin famikin da ka sani ba ce shi yasa in ka ɗauki alkur'ani ya faɗi ko su waye fami ga yadda ake haɗa fami wanda ake kira al'usra al-muslima sannan in ka diba cikin littattafan kiristanci da yahudanci kai hatta da dictionary dictionary na turai ka ka ɗauka in an dangane ne ka ɗauki dictionary na oxford shine babban dictionary lanas dictionary ko ka ɗauki dictionary irin su larus irin su le robert le robert irin su le petit ka tai ka diba ka gani la definition d'une famille yaya ne sai a ce maka namiji da mace namiji da mace amma a al'adar su a addinin su duka haka ne namiji da mace ne amma yanzu sun ruguza wannan abu gaba ɗaya kam sun fijire ma addini nasu balle namu sun fijire ma al'ada sun shiga wata duniya wadda ba a san kowace iri ta ba saboda ra'ayinsu nasu kafi don haka yana da kyau malamanmu su waye in an ta yi tattaunawa da wasu 'yan kare haƙƙin ɗan adam da majalisar ɗinkin duniya su rinka tambaya in za a tattaunawa mi ake nufi da fami sai an tattauna akan mi ake nufi da fami ko mu ce family sannan a zo a yi bayanin kan hukunci don ka a zo a ce a'a ai duk fami fami ta a'a wata fami wallahi ba fami ta don kare shi aure mace mu wajen wallahi ba fami na ba mace kare namiji ya taya aure kariya wallahi ba fami da bojan mu mutun shi aure rogo wallahi ba fami da bojan mu mace ta aure rogo wallahi ba fami da ba a musulunci kuma al'adar mu ma ba haka dan bane sannan kuma kato shi arbi kato wallahi ba fami da ba bojan mu mace ta aure mace wallahi ba fami da ba bojan waɗanda duk fami na waɗanda sun shigo cikin sabuwar duniya wanda babu su don haka ku kamma kanku kuna ake farauta ya ku matasa kuma wallahi duk hanyoyin da za a bi ta kafafen yada labarai ta kafafen wayar da kai ta kafafen siyasa da yanci ta kafafen karantarwa ta kafafen kowace hanya sai sun bi sun tallata waɗannan ɓannatoci da suke sun su kawo da waɗansunsu wallahi ku shiga cikin kowane filan da rayuwa in kun kai wasa za a ɓata daga rana ɗaya an kai luwaɗi da mutum shi kenan wannan ɗigon maniyi in ya shiga tsutsa za ta zama mai cizo in ba an yi luwaɗi da mutum ba ba zai taɓa yarda ba ya ji daɗi duniya sai an yi mishi tun ana ba shi kuɗi sai an koma shi ke da ɗan wanda bai mai ya ma ba da kuɗi sannan in jujuyoyi sun ka ƙare tun da nan duniya ƙarƙa za ta ƙare ba domin da jujuyoyin sun saki shi kenan kana cikin mutane sai a ta jin wari lese fa sai ta akwai sababbabba da haka zubowa ƙarƙa ta ƙare Allah kai mu tsayi to kun ga ƴan uwa musulmi mun ce za mu magana kusan kan lokuta uku zuwa hudu mafhumul usra ma ya canje muna karatu me ake nuhi da fami a musulunci shi kadai ya canje karatu ba ta abin da muka samu kenan muna fatan wannan aure da aka Allah sanya masa albarka kuma babban abin da zai fitar da mu cikin wannan bala'i mu kiyaye dauka addini kawanci in mun rike addinin mu da kyau muka rike karantarwa addinin mu da kyau muka rike al'adodin mu waɗanda musamman ba addini da kyau wallahi da muka yi al'adodin tanki mun ka ɗauki wayewa shine bijire ma addini da bijire ma al'adar da bata saba ma addini ba wallahi bala'in da za mu gani don suna da masana suna da ma'ilimta suna da na'urori suna da kuɗi suna da plan-plan allah ɗin sai iyakarsu idan ana son aure ya kai labari a koma ma addinin musulunci a gani musulunci ya ci a bi tsarin musulunci a yi haƙuri in matsala ta zo a koma ma magabata a san matsayin da za a ɗauka wannan shi ne abin da wadda saboda abubuwan da suke ɓata rayuwar aure suna da yawa amma dai inda za a koma makarantar wata addini ba za a samu matsala ba kada ka sa ƙarya cikin aurenka kada ki sa ƙarya cikin aurenki famin uwa kada wato ka- famin amarya kada su wato su koma su bi goyon bayan ƴan uwarsu wannan yana daga cikin abin da ke ruguza mana aure famin miji ka su koma goyon bayan nasu yana daga cikin abin da ke ruguza mana aure daga lokacin da ka shiga maɗiyarka shi wanda ka ba aure ganin shi kai kamar kenan shi ba ɗanka bane shi yasa kai mai haka daga lokacin da family ta miji ta koma bayan goyon miji sai su waɗancan su ga a to kenan mu iyata mun ka ba su amma su ba su ɗauke ta matsayin iya ba auren nan akwai yaushe kai labari sannan saki yana ga hannun namiji mace ta yi ma mijinta biyayya ga abin da bai saba ma Allah ba kuma dan ka ba mutum aure baka da izinin ka ce yanzu kana da izinin ka kira yakka in dai ba lalura ba ce ita ba lalura ce amma ya mutu a'a ko yaushe kake son kira yakka zaka kira yakka tare da mijinta ya sani ko bai sani ba tun yana jin kumya kai na ganin kimar ka sai ya daina ganin kimar ka kaf in ka ce haka za ka yi sannan matukan ba a yi hankuri ba babu zancen aure ya kai labari duniya sai an haɗu da matsaloli babu wanda an ma'asumi ba annabawa muke ba akwai wani lokaci da ake ba da labarin shi eh, a ce da an ka ɗaura aure sai a ce Allah ya ba da zaman lahiya Allah ya ba da zaman lahiya ya ce a'a jama'a Allah ya ba da zaman lahiya ya zaman lahiya ya ƙare ya ce Allah ya shi ba da haƙurin zama da juna haƙuri da za a yi da juna in babu haƙuri wallahi ba za a kai labari ba sannan daga ciki yana da kyau mu rage abubuwan zalunci kada ka zo ka ɗauka marayuka abin da baka iyawa ga yamu matarka abin da kake iya ɗauka kada ka zo kana ƙarya kana ɗauka abin da baka iya ɗauka bayan kwana biyu kuma ka dawo ka kasa ɗauka yana daga cikin abin da ke mai da mu baya dan me za ka ɗauka maka da tafi ɗauka daidai gidan ruwa da tsaki duk abin da matan wato matarka ta gani ana wani gida ce musu halin su daban naka daban gidan su daban naka daban mai yiwa ka canza wata rana ka koma kai ne mai halin su ne talakawa amma kada ka yarda a ɗora ba abin da ba za ka iya ɗauka ba sannan daga cikin abin da ke sawa aure ya ɗore shine a mai da ibada ita ce aibini da sallolin nan ana kiyaye su ana afkar sai ka iski sharri da dama Allah subhanahu wata'ala ya tunkuɗi su waɗannan wasu abubuwa da muke kawo waɗanda a gurguji saboda lokacin mai ba mu dama ba don saboda matasa ko in ce ma'aurata su fahimci irin waɗannan abubuwa in an ga misali mai kyau za a ɗauka ne gare ku in ko ba a ga misali mai kyau ba al'amarin ba zai yiwa ba waɗannan salolin nan da muke gani da suka ɓata aure suke sawan mace ta yi mu'amala da su masu mazaje waje ba a ce mace ba yanzu an shigo zamanin tana ita amfani da salula amma wace ne salula ce ya tunaninta yake ya wayewarta sannan kuma mace kar ta sa kanta wasu abubuwa waɗanda ba su ba in akwai buƙatar wayoyin mutanen gidansu ta yi amfani da su ko family ɗinta amma an ka wuce nan akwai matsala kowa ya gani tv tv kin nan abinda suke yi kokarin rukusa tarbiyya ne suke kokarin yi waɗannan sabbiyar kin makami ne mai baki biyu ko ka soka wa muke kan ko soka maka kanka da yau mun muna soka maka muni domin muna ɗiba abinda zai hallaka muni ba abinda zai kai mu ba yan uwa musulmi eh, abubuwan da ake so a faɗi ba za mu iya eh, faɗar su ba a wannan wuri amma dai mu yi haƙuri shine abinda wato hali ya ba mu sai zuwa wani lokaci in Allah ya kaddare akwai rayuwa mas'aloli na aure suna da yawa waɗanda za a iya ɗiba a yi bayani akan su gwargwadon abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da mu in ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa zaman to daidai Allah shi ba mu nada wanda kuma muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh